الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna ashirin da biyar ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a wancan sati ko kuma mu ce nan da sati biyu mun gama makama ta arba'in ba ɗaya mai suna al'umaniya don haka insha Allahu darasi na yau za mu tashi farkon makama ta arba'in alal musannifu rahimahullahu ta'ala al-maqamatul arba'un at-tabriziyya Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta arba'in, mai suna a tabriziya. Ita wannan makama ta kai dangane izuwa wani birni daga cikin biranen Azerbaijan. Tsakanin birnin Tabriz da birnin Maraga tafiya ce ta farsaki ashirin ma'ana mil sittin akwai wani daga cikin ƙasaitattun malamai wanda ake kiran shi alkadibu tabrizi alkadibu tabrizi akbar al-haris ibn hammam al-haris ibn hammam ya ba da labari annahu qala shi yake faɗa azma'atu tabriza min tabriza hina nabat bizalili wal azizi wa khalat min al mujiri wal mujizi wato wani lokaci nayi niyyar fita wato daga birnin tabriz hina nabat lokacin da ta dakushe bizzalili game da kaskantacce wal azizi da mai daraja wakalat tauhinta minal mujiri game da mai ba da tsaro da kariya wal mujizi da mai ba da tukuici ko kuma ka ce wal mujizi da mai ƙetare mutane daga wuraren tsoro lafazin azma'atu an ciro shi ne daga azima idan aka ce azima'u shine ma'ana niyya kamar yadda imru'ul qais yake faɗa a cikin mu'allakarsa a faɗi mamalan baba hazar tadalluli wa in kunti kada azmati surmi fa ajmili a shahid cayi wa in kunti kada azma'ati surmi fa ajmili to shine yace azma'atu nayi niyyar at-tabriza fita min tabriza wato daga birnin tabriz hina nabat lokacin da ta ɗaukaka ta dakushe bizzalili wato da kaskantacce wal azizi da mai daraja ma'ana lokacin da birnin ya rikida ya zamanto da mai daraja da wanda yake kaskantacce ba sa wato jin daɗin zamanta idan aka ce al'aziz shine mai daraja kamar yadda gaya can cikin suratu yusuf falamma da kalu alaihi ƙalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru wa ji'ina bi bida'atin mujzatin fa awfilana alkayla wa tasaddaq alaina inna allaha yujzi inna allaha yajzi almutasaddiqin idan aka ce al-aziz mai daraja qalat imra'atu al-aziz la'ana hashasal haqqu kuma ga yacin cikin suratul dukhan zuk innaka antal azizul karim shine yace hina nabat lokacin da ta daukaka ma'anar daukaka ta dakushe bizzalili game da kaskantacce wal azizi da mai daraja wa khalat tawhinta min al mujiri game da mai ba da tsaro da kariya ma'ana wanda zai amintar da kai wannan min aljiwar ne idan aka ce aljiwar shine al'aman amintarwa ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ga ya can kuma cikin suratul nur kulman biyadihi malakutu yawa jama'a a ringa saurarawa ba daɗi ana ɗaukar hankali kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa kulman biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamu ga yacan kuma hadisin ummu hani Allah ya ƙara mata yadda manzon Allah yake faɗa mata yake cewa qad ajarna man ajarti ya ummu hani to shine aka ce almujir wanda yake ba da tsaro da kariya ya amintar da kai wal mujizi da mai ba da tukwici in ka ɗauke shi minal ja'iza ko kuma wal mujizi da wanda yake mai ƙetare jama'a daga wurare waɗanda suke na tsoro fa baina ana fi idadil uhba wartiyadis suhba wato yayin da nake cikin tattalin tanadi na bulaguro wartiyadi suhuba da neman abokan tafiya lafazin al'uhuba karmu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko a san'aniya da yake faɗa fara'aitu fi buhuratil halkati shaksan shakatal khilkati alaihi uhubatu siyahati wala hurannatu niyaha idan aka ce al'uhuba shine tattali na bulaguro abinda mutum yake tanada na guziri da salka da sauransu to shine yace fa baina ana fi idadil uhuba yayin da nake cikin tattalin wato shiri na bulaguro wartiyadi suhuba da neman abokan tafiya alfaitu biha a ba zaidin sarujiya multaffan bi kisa'in wa muhtaffan bi nisa'in yace sai na samu abu zaidi na birnin saruja multaffan ya lulluba bi kisa'in da wani mayafi wa muhtaffan an zagaye shi bi nisa'in da wasu mata sun masa ca lafazin alfaitu karmu manta ya maimaitu a baya mun zo da shawahid faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa iza ƙila da humuttabi'u ma an zalallahu, ƙalu bala nattabi'u ma alfaina alaihi a ba'ana, a walau kana a ba'uhum la ya aƙilu na shai'an wa la ya hatadu, da faɗarsa wa alfa ya sayi da ha ladal ba, da faɗarsa innahum alfau a ba'ahum bawallin. Shi ne ya ce, Alfaitu biha a ba zai dinisar rujiya. sai na samu abu zaidi na birnin saruja multaffan ya lulluba bikisa'in da wani mayafi lafazin multaffan min talaffuf ne at-talaffuf shine wato rufa da wani mayafi ai da ake cewa wane ya lulluba ai asali larauci ne at-talaffuf ne shine yace wa muhtaffan an zagaye shi bi nisa'in da wasu mata sun masa ca ga ya can huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bi shahawat yace fa sa'altu an khababihi wa ila aina yasrubu ma asirbihi sai na tambaye sa an khababihi game da lamarinsa wai me ake ciki wa ila aina yasrubu ma asirbihi ina ne zai tafi tare da wannan garken nasa me yake nihi anan ma'ana matan da suka yi masa ca ina ne zai tafi da su lafazin sir wato shine garke na bakwane ko kuma garke na bareyi an gane ku shine ake kira sir kuma cikin mu'allaka ta imrul qais yake cewa fa anna lana sirbun ka anna ni'ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali ya ce fa'anna lana sirbun ka anna ni ajahu a zara da warin filmu la'il muzayyali shi ne ya ce garken bakwane wato sai ya bujiro mana ya bayyana gare mu ka anna ni ajahu ka ce matayen ya ce a zara da warin filmu la'il muzayyali to shi ne a nan ya ce wa ila aina ya surubu ma'asirbihi wai zuwa ina ne zai tafi tare da wannan garken nasa fa'au ma'a ilamra'atin min hunna, bahiratin suhuri, zahiratin nufuri, sai masa nuni zuwa wata mata daga cikinsu, bahiratin suhuri, mai ɗimautar da hankula a lokacin da ta kware murfin huska saboda kyawun da Allah ya mata. Duk wanda ya ganta lokacin da ta kware niƙabi to zai ɗimauci shi ne ya ce bahiratis suhuri mai ɗimautar da hankula a lokacin da ta kware wato marifin fuska saboda kyawun da Allah ya mata lafazin asufur shi ne suke faɗa safiratil mar'a mace ta kware marifin fuska asufur shi ne kashfin niƙabi anil waji yayi marifin fuska sai ya ce zahiratin nufuri wato mabayyaniyar bijirema wato miji idan aka ce annufur shine bijirewa mutum ya bijire ya kau da kai ya nisanta ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa iza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura kuma in ka dawo cikin suratul furqan wa iza qila lahum usjudu lirrahmani قالوا وما الرحمن آنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سيكا كوما تشكين سورة فاتر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إهدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إذا أكتي النفور شيني واتو بجريوا دنيسانتا shine anan yace zahiratin nufuri mabayyaniyar wato bijire ma miji wa qala sai ya faɗa yace masa tazawwajtu hadhihi wannan mata da kake gani na aure ta ne takanas litu'nisani fil gurba dan ta ɗebe min kewa a cikin hali wanda yake na bakunta watar haba anni kashafal uzba kuma don ta wanke min duk wani datti da duk wata ƙazamta wato ta gwauranci watar haba anni kashafal uzba don ta wanke min duk wani datti da duk wata ƙazanta wato ta gwauranci idan aka ce alkashaf shine wato jirkitar hali saboda datti kamar yadda in suka ce almutakashif mutumin da baya kula game da tsabtace jikinsa an gane ko saboda yanayin rayuwa wadda take ta kunci shine yace wa tarhaba anni kashafal uzba wato dan ta wanke mun wato datti da kazanta ta gwauranci fadaqitu minha arqal kirba yace sai na haɗu da wato jibi irin na mai ɗaukan salka game da ita idan suka ce wane ya yi jibi na mai ɗaukan salkatu ya shiga cikin wahala saboda ainihi waɗanda suke ɗaukan salka suke ɗauko ruwa su ne bayi lokacin da ya zamanto mutum ba shi da hali ya talauci ba shi da wanda zai ɗauko masa kaga da kansa zai ɗauko idan ya ɗauki salka ku sai ya yi jibi saboda nauyi saboda wahala shine suke kinaya game da mutumin da ya wahala shine a nan wato yake cewa falakitu minha arqal kirba wato sai na haɗu da jibi na mai ɗaukan salka game da ita tamduluni bi haƙƙi wato kallifuni fauka ɗauki yace ita wannan mata da kake gani yace tana taurare mun haƙƙina ma'ana kinaya ce yake ba ta bari na kusance ta tamduluni bi haƙƙi tana taurarewa game da haƙƙina lafazin tamɗulu ni min almaɗal ne idan aka ce almaɗal shine wato taurarewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa madulul gani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mal'in falyatba a wata riwaya madulul gani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu taurarewar bashi na mawadaci mazan Allah ya ce zalunci ne to shi ne anan ya ce tamɗuluni bi haƙƙi domin cikar fa'ida ita shi wannan hadisi da ya ce matsalul gani zulmun taurin bashi na mawadaci zalunci ne me ake nihi da wadata halin biya ko kuma taurari ma mawadaci haƙƙinsa zalunci ne. Misali mutum yana binka yana da wani haƙƙi a kanka, shi kuma yana da wadata, sai ka ce kai wane ai bai damu ba da wannan in na kai mishi ma yanzu me zai yi da shi. Ka ja masa lokaci to wannan zalunci ne. An gane ko don yana da wadata shi kenan sai ka ki biyansa haƙƙin shi? Fuska ta biyu kenan maɗulul gani taurare ma mawadaci haƙƙinsa zalunci ne, fuska ta farko taurin bashin mawadaci zalunci ne, kana da halin biya ka biya zalunci ne, ko kuma taurare ma mawadaci haƙƙinsa zalunci ne, don yana da wadata shi kenan kawai sai ka jinkirta masa biyan shi haƙƙin shi. To shi ne sai ya ce, wato kallifu ni fauka ɗauki, ita wannan mata da kake gani wato tana kallafa min abin da ya wuce iyawata ya ce fa'ana min ha nibu waja wa hilfu shajuwin washaja ya ce ni da kake gani game da wannan mata ya ce ramamme ne na waja wato falfaci wa hilfu shajuwin kuma ma'abucin baƙin ciki ne da ɓacin rai da damuwa washaja wato da makara ma'ana wannan mata ta kawo muya lafazin annibu karmu manta ya maimaitu a baya shine rama an gane ko kamar yadda suke amfani da wannan lafazi game da wato dabba wadda yawan tafiya ya ramar da ita kamar yadda mun yi istishhad da baiti na imru'ul qais wanda ya zo a cikin wata waƙarsa ta mutuwa da yi wadda farkonta shine yake cewa a rana mudi'ina li amri gaibin wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi asafirun wa dhibbanu wa dudun wa ajra'u min mujallahati dhi'abi to a cikin ta yake cewa walam umbil matiya bi kulli kharqin amakki tuli lamma israbi to shine anan yace fa ana minha nibu waja yace ni game da wannan mata wato ramamme ne na falfaci idan aka ce falfaci wato wasu kuraje ne suke fitowa kafa ta ringa ruwa fata tana talewa saboda yawan tafiya ga mutumin da ba shi da takalmi ya ce wa hilfu shajwe kuma ina ma'abucin baƙin ciki da damuwa washaja da makara game da wannan mata ya ce wa hana hannu ƙadda sa'aina ilal hakim liyadriba ala yadi zalim ya ce ga maka mu a yanzu ƙadda sa'aina ya ce mun tafi ne muna tafiya ne ilal hakim za mu tafi ne ilal hakim wato izuwa ga alƙali zuwa ga gun alkali liyadriba ala yadi zalim wato dan ya kame hannun azzalimi ma'ana wanda yake zaluntar dan uwansa yake tauye masa haƙƙinsa fa inin tazama baina nalwifaq wa illa fa talaq wal indilaq in har wato haduwar kai ta tsaru tsakaninmu mun samu fahimtar juna ni da wannan mata tawa to falillahi alhamdu abin nema ya samu hausawa suka ce matar makaɗi ta haifi ganga ko kuma matar me suke cewa matar falke ta haifi jaki shine ya ce fa'inin ta zama bai na faku in har wato haɗuwar kai da fahimtar juna ta tsaru tsakaninmu falillahi alhamdu iya daman abin da muke nema wa illa in ku ba a samu haɗuwar kai ba faddalaku to abin da zai biyo baya shine saki walin dilaku da tafiya kowa ya shiga sha'aninsa lafazin indilak masdar ne na faɗar su in qalaka yanqaliqu intilaqal ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد قال سيكي فدا فملت إلى أن أخبر لمن الغلب وكيف يكون المنقلب الحارث yake cewa sai na karkata na karkato ila an akhbura wato izuwa da na karkata ila an akhbura izuwa da naka jarraba limanil galabu wato rinjaye ga wayeki shi abu zaidi na birnin saruja zai yi galaba akan wannan matar tasa a gun alkali lokacin da aka mai da zance ko kuma ita za ta yi galaba a kansa wa kaifa yakunul munqalabu yaya majuyar kowanne daga cikinsu za ta kasance ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa saya alamun lazina zalamu ayyamun ƙalabin yankalibun fasha'altu shuguli dabra uzni wa sahibtu huma wa in kuntu la'uguni ya ce fasha'altu shuguli sai na maida lamarina ma'ana shagalce-shagalce na dabra uzini bayan kunne na ma'ana na watsar da duk wani lamari da nake ciki wasa huma na abuce su wa in kuntu la'uguni duk da cewa ba zan amfana da komai ba an gane ko na san da cewa bata lokaci ne amma sai na je na ga kwaf in ga menene zai kasance lafazin la'uguni shine yace ko da ba zan amfana da komai ba ga ya can faɗar Allah subhanahu wata'ala yawma la yuguni maulan am maulan shay'an wala hum yunsaru kuma ga ya can innahum lan yugunu anka min Allah shay'a shine yace wa in kuntu la'uguni ko da na ko da yake na kasance wato ba zan amfanu da komai ba ya ce falamma hadar alƙabi lokacin da wato falamma hadar alƙabi lokacin da alƙali ya halarto falamma hadar alƙabiya wa kana mimma mimman yara fadlal imsaki wa yadhannu bi nufasati siwaki ko kuma falamma hadar alƙabi lokacin da alƙali ya halarto fadarsa wa kana shi alƙalin ya kasance mimman yara fadlal insaki yana daga cikin wanda ke ganin fadala wato ta tsuke bakin aljihu ma'ana maruwaci ne waya zannu wato alƙali ne wanda yake ruwa binufasati siwaki wato da citan aswaki aswaki ma in ya tamne baya iya baka shi an gane kuwa ya bannu yana ruwa binufasati siwaki wato da citan aswaki jasa abu zaidin bai na yadai abu zaidin na birnin saroja kai tsaye sai ya gurhwane gaba ga alkali lafazin wa ya bannu ga ya can faɗar allah subhanahu wa ta'ala wa ma huwa alal gaibi bai bani shi ne ya ce wa ya bannu yana ruwa binufasati siwaki wato da citan aswaki jafa abu zaidin bai na yadaihi kai tsaye abu zaidi sai ya gurfani wato gaba ga alkali lafazin jafa ga ya can wata rakulla ummatin jasiya wa qala sai ya faɗa ayyada Allahu alqadiya wa ahsana ilaihi yace Allah ya karfafi alkali Allah ya kyautata ma alkali ayyada Allahu alqadiya Allah ya karfafi alkali wa ahsana ilaihi Allah ya kyautata masa yace ranka ya dade inna madiyati hadhihi abiyatul qiyahi kathiratu sharadi kathiratu shiradi yace ranka ya dade inna madiyati hadhihi yace wannan taguwa tawa da kake gani yace abiyatul qiyahi yace mai gardamar jayuwa ce fata mai kauya kasiratu shiradi ya ce mai yawan furta ce lafazin ashiradi mina shurudi ne ashurudi shine wato furta ma'ana mutum ya dabba ta kaɗi gabanta ta shiga daji ta yi nisa shine ya ce inna maɗiyati lalle wannan taguwar tawa wannan kinaya ce kenan game da matar tasa ya ce abiyatul qiyadi yace mai gardamar jayuwa ce ma'ana mai gardamar jayuwa ce ba ta mai kauya lafazin abiya min al'iba ne idan aka ce al'iba shine alimtina kiyawa ga ya can faɗar Allah subhanahu wata'ala wa ya aballahu illa an yutimma nurahu yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun shine yace kathiratu shiradi wato mai yawan furta ce ma'ana nisantar miji yace ma'a anni adwa ulaha min bananiha wa ahna alaiha min jananiha tare da cewa ni kam nafi wato kan yatsotsinta miƙa mata wuya ma'a anni adwa ulaha min bananiha tare da cewa nafi wato ya tsotsinta meƙa wuya wa ahana alaiha min jananiha kuma na fi tausaya mata sama da zuciyarta lafazin banan shine kan ya tsotsi ga ya can cikin suratul anfal fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan wa ahana alaiha min jananiha kuma ni ne mafi tausaya mata wato sama da zuciyarta idan aka ce janan bi fatihil jim zuciya idan ka ce jinan bi kasril jim wato jam'i ne na janna kenan gonakai faqala laha alqadi alqadi sai ya ce da ita wai haki kai canki amma alimti annan nushuza yuqdibu rabba wa yujibu darba ya ce yanzu ba ki san da cewa kausasa hali na mace ga mijinta yi guzibin rabba yana fusata ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yujibu darba kuma yana cancanta mata duka amma alimti ya ce shin yanzu ba ki yi sani ba annan nushuza lalle kausasar hali na mace ga mijinta yughdibu rabba yana fusata ubangiji subhanahu wata'ala wa yujibu darba kuma yana cancanta mata duka lafazin annushuz shine kausasar hali mace ta ki biyayya ta ki da'a ga miji to abu ne wanda yake fusata ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi ne muttafaqun alai riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fa abat an ta'tiya illa wai yake cewa fa abat an ta'tiya la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha a wata riwaya illa kana allazi fi sama'i sakidan alaiha hatta yarda anha shine yace dum dum matar da mai gida ya nemi kusantarta ya nemi ya gayyace ta zuwa shimfiɗarsa ta ki ta karɓa masa za Allah ya ce face mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su ci gaba da la'antarta har sai ta wayi gari kenan a wata riwaya sai ce illa kana lazi fi sama'i sakidan alaiha face ubangijin da ya ɗaukaka akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa sai ya yi fushi da ita har sai an kai lokacin da mijin ya gamsu da ita ma'ana ya yafe mata sai ya ce wa yujibu darba kuma yana cancanta mata duka kamar yadda Allah ya faɗa wallati ta kafuna nushuzahunna فإذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فقالت سيتا فداتتي رنك يددي إنه ممن يدور خلف الدار ويأخذ الجار بالجار tace ranka ya daɗe wannan mai gida nawa da kake gani malalaci ne mimman ya duru khalfar dare yana daga cikin wanda ke zagaye bayan gida wa ya akuzul jari bil jari kuma yakan kama makwabci da laifin makwabci kumburi ga jaki sakiya ga raƙumi lafazin mimman ya duru kalfar dari wannan kinaya ce take cewa wato yakan je mata ta'addubra an gane ko yakan je ya sadu da ita ta'addubra wanda wannan kuma abu ne haramtacce a shari'a shine ta ce faƙalar ta ce innahu mimman ya duru khalfar dari ta ce ranka ya daɗe wannan mai gida nawa da kake gani yana daga cikin wanda ke zagaye bayan gida wa ya akuzul jari bil jari kuma yakan kama makwabci a sababin laifin makwabci in wani makwabcinsa ya yi laifi gaba ɗaya yake haɗa su faƙala lahu alƙabi alƙabi sai ya ce da ita faƙala lahu alƙabi alƙabi sai ya ce da shi tabban laka ya ce Allah wadanka a ta buzuru fisibaki wa tastafriku haisu la ifraka ya ce yanzu ka yi shuka a cikin ƙasar manda ƙasar manda ba ta tsirar da shuka lafazin asibak jam'i ne na sabaka idan aka ce sabaka ita ce ƙasa wadda take ta manda ya ce a ta buzuru fisibaki yanzu ka yi shuka a cikin ƙasar manda wata stafriku wato ka nemi ‘ya'ya haisu la'ifiraka a inda ba a samun ‘ya'ya? uku zub'anni la na'ima aufuka wala amina kaufuka alƙali ya ce kauce mu la na'ima aufuka kar Allah ya sa halinka wato ya gyaru wala amina kaufuka kar Allah ya sa aminci wannan firgicinka wato ya amintu alƙali ya masa muguwar addu'a ya ce u'uzub anni ya ce fake mu kauce mun la na'ima aufuka kar Allah ya sa halinka wato ya gyaru lafazin auf shine wato ash-sha'an wal halu wala amina khaufuka kar Allah ya sa wato tsoronka da firgicinka ya amuntu faƙala abu zaidi abu zaidi na birnin saruja sai ya ce ya ce inna hawa wa mursilin riyahi ya ce ranka ya daɗe innaha wannan matatawa da kake gani wa mursilin riyahi ina rantsuwa da ubangijin da ke aiko iska domin ba da albishir kafin saukar rahamarsa wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun shine yace wa mursilir riyahi ina rantsuwa da ubangijin da ke turo iska kafin saukar jin kansa la akadhabu min sajahi yace ranka ya dade wannan mata tawa da kake gani yace wallahi tafi tafi sajah wato ƙarya sajah wata mata ce ita ce sajah bintul munzir wadda bayan wucewar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yi da'awar annabta cewa ita ma ba annabiya ce Allah ya turo ta. Kuma wannan da'awa ta annabta da ta yi ta yi daidai da lokacin da wato musailamatul kazzab wato yana kara yana hayaki yana ruwa yana tsaki an gane ko? Wato lokacin da ya yi da'awar annabta lokacin da wato yake cikin yanayinsa na da'awar annabta sai ya ji labarin ai wata ba annabiya ita ma ta bulla me za a yi don wayo da dubara sai ya je ya nemi aurenta ta ba shi haɗin kai ya aure ta shi ba annabi ita ba annabiya ana faɗar cewa ta musulunta kuma ta kyautata musuluncinta shi ne ya ce la'aka zabu min sajahin ya ce wannan mata tawa ta fi sajah bintul munzir wato ƙarya wadda ta yi da'awar annabta faƙalat ita kuma matar sai ta ce bal huwa wa man ɗauwaƙal hamamata wa jannahan na'ama ta ce ranka ya daɗe ta ce bari dai shi ne maƙaryaci ta ce wa man ɗauwaƙal hamama ina rantsuwa da ubangijin da ya ma kurciya wato ɗan wuya idan aka ce ɗauk shine ɗan wuya wani abu na ado da ake a rataya a wuya kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wala ya hasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayudawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah to shine anan take rantsuwa ta ce wa man dawwaqal hamama rantsuwa nake da ubangijin da ya ma kurciya wato dan wuya wa jannahan na'ama wato yayi ma jimina fukafukai tace la aka zabu min abi sumama tace ranka ya dade wannan mijin nawa yafi abu sumama gariya abu sumama kinaya ce ta musailamatul kazzab shi ya ce ta fi waccan wadda ta yi da'awar annabta ƙarya ita ma ta rama ta ce la'aka zabu min abi sumama ta ce ya fi abi sumama ƙarya shi ne musailamatul kazzab hina makaraka bil yamama lokacin da ya ƙagi wannan faɗa a birnin yamama ya ce shi ma annabi ne Allah ya turo shi fa zafara abu zaidin zafirar shuwazi wasta shaɗatal mugutazi wato abu zaid sai ya yi huci irin huci na tacicciyar wuta wadda babu hayaƙi tare da ita idan aka ce shuwaz shine tacicciyar wuta ga ya can faɗar Allah subhanahu wata'ala yursalu alaikuma shuwazun min narin wa nuhasun falatan tasiran wasta shaɗa wato ya ƙoni da hushi ya ƙona zuciya istishadatal mugutazi irin ƙona zuci ƙonar zuciya ta wanda aka fusata shi wa qala laha sai yace da ita wailaki ya da fari ya fajari ya gussatal ba'li wal jari yace kai canki ya da fari ya ke bunga ya fajari ya ke malalaciya ya gussatal ba'li ya wadda matsayinta makara ce ta miji waljari da makwabci an gane ba ma mijinta makwabcinta ma bai huta ba don bala'inta da musibarta shine ya ce ya da fari ya ce ya ke bunga ya fajari ya malalaciya ya kusatal ba'ali ya wadda matsayinta makara ce ga miji wal jari wato da makwabci gussa ga ya can wa ta'aman za gussatin wa azaban alima yace a ta'amidina fil khalwati li ta'zibi wa tubdina fil haflati takzibi yace yanzu kya nufato fil khalwati a kadaice daga ni sai ke li ta'zibi dan ki azabtar da ni wa tubdina fil haflati takzibi a cikin taron jama'a kuma ki bayyana wato ƙaryatar da ni a gida ta azabtar da shi in aka fito cikin jama'a kuma ta nuna cewa ai tare da shi take shi ne ya ce wa tubudi fil haflati takzibi kuma ki bayyana ƙaryatar da ni a cikin taron jama'a ya ce wa kada alimti annihi na banaitu alaiki warnautu ilaiki ya ce kin fai sani lokacin da na shiga ɗaki da ke lokacin da aka kawo min kekina amarya waranautu ilaiki na kalle ki alfaituki a ƙabaha min kirdati wa aibasa min kiddati wa akshana min lifatin wa antana min jifatin wa asqala min haibatin wa aqzara min hibatin wa abraza min kishratin wa abrada min kirratin wa ahmaqa min rijlatin wa awsa'a min dijlatin ya ce alfaituki ya ce na same ki a gaba hamin kirdati wato kin fi birin yamu ne wai kina ma amarya lokacin da aka zo da ke kin yi sani kin tabbatar da cewa lokacin da na same ki alfaituki lokacin da na kalle ki alfaituki na same ki a gaba hamin kirdatin ma'ana kin fi birin yamu ne wa'ai basa min kirdatin kuma kin fi kirgi ke ƙasa ma'ana fatar jikinki ta fi kirgi wato tauri wa'ai basa ke ce mafi ke ƙasa min ƙiddatin wato game da kirgi ma'ana kirgi ma fatar jikinki ta wani kirgi ma ya fi fatar jikinki laushi wa akshana min lifatin kin fi ɓawon dabino kaushi idan aka ce lifa shine ɓawon dabino ya ce wa akshana min lifatin kin fi ɓawon dabino kaushi wa antana min jifatin kuma kin fi bunga ɗoyi wa asqala min haibatin kuma kin fi wato amai da gudanawa wato wannan raunana jiki wa asqala min haibatin wato kin fi amai da gudanawa nauyaya jiki jiki yayi rauni domin shi amai da gudawa Allah ya kare mu cikin 'yan mintuna kaɗan za ka ga mutum ya lalace ya kai mutum tashi baya iya wa aka zara mini hibatin ya ce kuma kin fi tsimman da mace take sawa a gabanta lokacin da take al'ada kin fi shi ƙazanta idan aka ce hira an kama an gane ko wannan ƙin ha'un ƙin kasra shine ma'ana tsimman da mace take cusawa a gabanta lokacin da take jinin al'ada kamar yadda a yau suke sanya auduga to tafi wannan wato kazanta yace wa abraza min kishratin yace kuma kimfi an gane ko yake cewa wa abraza min kishratin wato kimfi tufafi sarasara wato bayyana idan aka ce kishira shine tufa wadda take sarasara wadda ba ta ɓoye abin da ke bayanta shine ya ce wa abraza kimi ce mafi bayyana min kishiratin game da tufa wadda take sarasara wa abra da min kirratin kuma kimfi dare mai sanyi sanyin jiki dare wanda yake mai tsananin sanyi kimfi shi sanyin jiki ya ce wa aha makamin rijilatin wato kimfi wato wata ciyawa da ake kiranta rijila kimfi ta wauta ita wannan ciyawa ba ta tsirowa sai a gabar korama tana tsirowa kuma daga ruwa ya zo kuma sai ya tafi da ita wa ausa amin dijilatin ya ce kuma kimfi koramar dijila faɗi ma'ana da ya same ta bai same ta ba a budurwa ma'ana wai gabanta ya fi koramar dijila faɗi wadda korama ce mai faɗin gaske a birnin bagadad wanda ta ita ce ta bada zuwa wasu yankuna cewa ausa amin dijilati yace kin fi koramar dijila wato fadin gaba zagin wannan bakaken maganganun sun yi sun yi sun yi muni da yawa yace fasatartu awaraki na suturce aibinki walam ubdi araki ban bayyana ma wani kayan kunyarki ala annahu ke tsayaki yace akan akan cewa fa lauhabat ki shirunu shiruni bi jamaliha wa zubaidatu bi maliha wa bilqisu bi arshiha wa buranu bi farshiha wa zabba'u bi milkiha wa rabi'atu bi nuskiha wa kindafu bi fakriha wal khansa'u bi shi'riha fi sakriha yace ke ki san da cewa ki kaddara ma a ce shirun ita ce matar sarkin kisra an gane ko matar sarkin kisra wadda ta kai matuka a wajen kyawu sukan buga kyawu sukan buga misali da ita a wajen kyawu mata ce wadda Allah ya mata matukar kyawu yace ki kaddara cewa lauhabat ki shirunu bi jamaliha wato shirun matar kisra a ce ta baki kyawun da Allah ya mata wa zubaidatu bi maliha a ce zubaida matar haruna rashid ta baki dukiyarta wanda ita zubaida ta tarar da ababe waɗanda suke na daraja abu na farko mijinta shine harunun rashid sarki ne khalifa ne kakanta shine Abu Ja'far al-Mansur sannan amminta gaya al-Mahdi shi ma khalifa ne kuma ga ɗanta shi ma kuma khalifa ne al-Amin ta ko ina sarauta ce mijinta sarki kakanta sarki amminta sarki ɗanta sarki kuma Allah ya mata dukiya mai yawa kuma ta ciyar da wannan dukiya fi sabilillah ana kiyasta cewa abinda ta ciyar sai da ta ciyar da dinare dubu sau dubu da dubu ɗari bakwai idan ka ɗau dubu sau dubu ma a kiyasin a yadda gwalgwadon kuɗin yake a yanzu kusan miliyar miliyar wato ɗari bakwai ta ciyar abinda a yanzu abinda ta ciyar to shine ya ce ki kaddara ma cewa zubaida matar harunun rashid za ta ba ki dukiyarta gaba ɗaya wa bilkisu bi arshiha bilkis matar annabi suleiman ta ba ki gadanta wanda alhudhudu ya zo ya faɗa ga annabi suleiman kamar yadda allah ya faɗa mana wala ha arshun azim kuma haka shi suleiman ya ce man ya atini bi arshiha qabla an ya atini qabla an ya atuni muslimi shine yace to a ce bilkisu ta baki gadanta wa buranu bi farshiha wato a ce buran ita ce diyar hassan ibn sahal wanda ita ma tana daga cikin mafi kyawu a lokacinta ita kuma diyar wani, wani hamshakin mai kuɗi ne wanda an hakaito lokacin da an rawaito lokacin da wato alma'amun ibn rashid shine ya aure ta lokacin yana khalifa bayan an gama ɗaura aure mahaifinta da ya fito gonakai da gidaje kowanne sai aka rubuta akan takarda gona kaza gida na kaza gida na kaza waɗannan takardu 'yan taron ɗaura aure gaba ɗaya aka watsa musu duk takardar da ka ɗauka abin da yake suna jikinta na suna abin da yake jikinta na dukiya wanda aka rubuta ya zama naka kuna watsa dabino da halawa su kuma karka da gonakai da wannan to kai wanda ya irin wannan shimfidar da zai saya ma diyar shi ai Allah kaɗai ya san kimarta shine yace wa buranu bi farshiha a ce buran wato ta baki wato shimfidarta wa zabba'u bi milkiha a ce zabba'u ta baki wato mulkinta ita zabba'u sarauniya ce ta birnin yamama mahaifinta da Allah ya masa rasuwa ba shi da ɗa namiji sai aka naɗa ta ita ce sarauniya kuma sai ya zamanto ita ba ta son aure maganar namiji ma ba ta so jazimatu ibn al-awana jazimatu al-abrash sai ya nemi aurenta ta lallabe shi ta masa wayo ta yaudare shi da ta zo kawai da ya zo sai ta kashe shi ta gama da shi to shine karma manta kissa ta kasir ta gabata wanda ya yanke hancinsa don wayo da dabara ya lallaba sai da ya yadda wato ya gama da ita ya daufansa akan kashe masa dan uwa da ta yi to shine yace wa zabba'u bi mulkiha ki kaddara cewa zabba'u ta baki mulkinta wa rabi'atu bi nuskiha wato rabi'atul adawiyya wato a ce ta baki ibadarta domin rabi'atul adawiyya tana daga cikin wanda wanda ake buga misali da su mata waɗanda suke masu yawan ibada wani azumi kwana sallah wa khindafu bi fakariha a ce khindaf kuma ta baki alfaharinta wato ita khindaf wato ita ce laila bintu hulwan wanda ita dukkan wasu kabilu na larabawa a jahiliya suna kai dangane zuwa khindaf ita ce kakarsu hatta da ƙuraishawa ita ce kakarsu ya ce wa khansa'u bi shi'riha fi sakariha a ce khansa'u ta baki wato iya waƙarta balantana ma wato yaban da ta ma wato ɗan uwanta sakar lokacin da aka kashe shi wanda ita hansa suna cewa tun da Allah ya yi duniya a baya ba a yi wata mata wadda take gwana a wajen iya waka haka bayanta suka ce an kulle musamman ma waƙar da ta ma ɗan uwanta rasa da ta ma sakar lokacin da aka kashe shi wannan malaman luga sun tabbatar da haka malaman balaga sun ce ba a taɓa yin wata mata a baya wadda ta kai ta iya waka suka ce a baya ma a nan gaba kuma hallo ba a yi ba yadda suka ga yadda iya wakar ta take ya ce inda za a ce kin tattara dukkan wato waɗannan mata masu daraja sun baki abin da suke da shi na daraja ya ce la'aniftu an takuni ka'idata rahali ya ce wallahi zan kyamaci ki zamanto ke ce wato taguwar abin wannan taguwar wato sirdina an gane ko idan aka ce ka'ida shine abin hawa taguwa yace wallahi zan kyamaci ki zamanto ke ce taguwa ta sirdina wada ruqata fahali yace wallahi zan kyamaci ki zamanto ke ce taguwa ta amale bijimina yace zan kyamaci ki zamanto ke ce taguwa ta wato bijimina ala marwaicin yake faɗa fata zammaratil mar'atu wa tanammarat wa hasarat an sa'idiha wa shammarat a lokacin nan ita wannan mata sai ta yi gurnani irin na zaki wata nammarat ta yi damusa damusa ta rikida wa hasarat an sa'idiha wato ta kware damtsanta wa shammarar ta zagi ne wa qalat lahu sai ta ce masa ya al'amamin marili ta ce ya wanda ya fi marid wato lalaci shi marid wani marowaci ne wani malalaci ne an gane ko da aka yi shi wanda za ka samu bayani a can ƙarshen makamar wato game da shi marid ɗin shi marid suna faɗa saboda tsabar lalacinsa da yadda yake da tsananin ruwa wato tauki ya yi ruwa yake zawa yake taruwa sai ya kawo raƙumman shi in ya yi rami ruwa ya taru sai ya kawo raƙumman shi sai ya ba su su sha ruwan da ya rage a cikin wannan kududdufi sai ya yi bayan gari kuma sai ya dama wannan ruwan gaba ɗaya don kar wani ya zo ya amfani da shi don kar wani ya kawo dabba shi ya ba saboda tsabar lalaci da ruwa ta ce masa ya al'amamin maridin ya wanda ya fi marid lalaci wa ashi amamin kashirin ta ce ya wanda wato ya fi wato an gane ko yake take cewa wannan wa ashi amamin kashirin take cewa ya wanda ya fi fari wato shi'umci ko kuma shi kashir wato suna faɗa cewa wato wani wannan shi ne wato fari in aka ce kashir minal kishir ne ma'ana kamar tali abu bawa shi yasa fari suke ambatan shi da cewa kashir ma'ana ya wanda yake mafi shu'umci game da wato fari wa ajibana min safir ya wanda ya fi kabiri wato tsoro safir wato shine kabire wani tsuntsu ne wanda yake kwana yana hito wato jin tsoron wani cewa kar yayi bacci a kama shi shine ake kiran shi muka an gane ko jam'in shi shine makaki kamar yadda imrul qais yake faɗa ka anna makaki yaljiwa'i gudayyatan ka anna makaki yaljiwa'i gudayyatan baitin ya dan kwanta mana ba to shine can kamar yadda dai ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya al muka wato shine kabire don haka anan sautin shi ne aka ɗauka aka yi amfani shine hito shine yace wa ajibana min safirin ya wanda wato ya fi kabiri tsoro wa aikashe min ɗamirin ya wanda ya fi kuɗin cizo wato rashin hankali a tarmi bishanarika ta ce yanzu ka jefe ni da aibinka wa tafri irdi shifarika wato ka keta mutunci na bishifarika da wukakenka lafazin shifar jam'i ne na shafara shafara ita ce wuka ga cikin hadisin abu ya ala wato yake faɗa yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu adh-dhibha wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih zabihatahu shine yace wa tafri irdi tace masa wa tafri irdi ka keta mutunci na bi shifarika da wukakenka wa anta ta'alamu alhali kai kwa kayi sani annaka ahqaru min ulama wato kafi wato yankakken farce wato kaskanci da wulakanci idan aka ce kulama shine farce da aka yanki an gane ko wato waiwai yafi yafi yafi farce da aka yanke yafi shi kaskanci tace wa anta ta'lamu alhali ka san da cewa annaka kai a haƙaru min kulama kafi yankakken farce wato kaskanci da wulakanci wa a'yabu min baglati abidulama tace kafi alfadara ta abidulama fa aibi ita wannan alfadara ta abudulama wata shedaniyar alfadara ce in tana jin bawali rike shi take ba ta yi idan abu dulama ya zo zai wuce cikin jama'a sai ya zo cikin taro sai ta tsaya idan ta tsaya sai ta tsilale wannan bawali kuma sai ta ringa kada wutsiya sai ta bata jama'a to shine suke buga misali da ita a wajen aibi ce wani ai wannan wani ya fi alfadara a abu dulama shine ce masa wa a ayabu min bagalati abi dulama kafi alfadara ta abidulama wato aibi wa afdahu min min habqatin fi halqatin tace kafi tusa wato kunyatar da mutum a cikin taron jama'a iska a cikin taron jama'a kafi ta kunyatarwa ka san babu abin da ke kunyatar da mutum mutum ya rasa inda zai saka ransa shine tace wa afdahu min habqatin fi halqatin wato kafi iska kunyatarwa a cikin taron jama'a, wa ahayara wa ahayaru min bakati ta ce masa kafi kudin cizo wato ɗimuwa, an gane ku katon sauro kenan bakin sauro shine ake kiran shi kudin cizo. Wa ahayaru min bakati ta ce masa kafi kudin cizo wato ɗimuwa fi hukati lokacin da aka saka shi cikin batta. idan aka ce hukka ita ce batta an gane ko ko ka ce kwalba kamar yadda can imrul qais yake faɗa yake cewa wariha sana fi hukkatin himyariyatin tukhassu bi mafrukin min almiski azfara wa bana wa ulwiyan min alhindi zakiya wa randan wa lubna wal kiba al muqattara shine ce wariha sana fi hukkatin himyariyatin in aka ce hukka batta kenan shine ta ce masa wa ahayaru min baqatin fi hukkatin wato kafi kudin cizo da aka saka shi cikin batta wato imuwa ta ce kai wa habka ka kaddara kanka cewa kai ne alhassana alhassan ibn abil hassan albasari fi wa'azihi a wajen iya wa'azinsa wa lafizihi da daɗin zancensa ka kaddara cewa kai ne hassan albasari a wajen iya wa'azi da daɗin zance wa sha'abi ka kaddara cewa kai ne al'imamu sha'abi shine amir ibn abdullah ibn sharahil al-kufi fi ilmihi game da ilimin da Allah ya masa wa hifzihi da tsabar haddashi wal khalila ka kaddara cewa kai ne khalil ibn ahmad al-farahidi fi arudihi a wajen sanin ilimin arud wa nahawihi da sanin nahawin shi wanda shine ma suke cewa farkon wanda ya kaga wanda ya zo da ilimin nahawu suna cewa kuma shine yama alqur'ani wasali digo da wasali tace ka kaddara shine malamin sibawaihi ka kaddara cewa kai ne khalil ibnu ahmad al-farahidi fi arudihi a wajen sanin ilimin shi na arud ilimin waka wanda shine ya kirkira wannan ilimi wa nahawihi wato da sanin nahawunsa wa jariran ka kaddara cewa kai ne wato jarir ibnu adiya al-khadafi wanda mawaki tacaccen mawaki ne na daga an gane ko mawaki ne fi gazalihi wato a wajen iya ziga mace wa hajiwihi wato da munin zambo da yadda yake da zambo wa kusan ka ce ka kaddara cewa kai ne kus an gane ko kusu ibnu sa'ida al-iyadi wanda shi kusu ibnu sa'ida al-iyadi wato shine shahararre gwani a wajen iya kudu ba tun a jahiliya an gane ko wanda manzala ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ba da albishir cewa akwai wani manzo da zai zo shi kusu ibn sa'ida wata rana manzala sallallahu alaihi yake tambayar jama'a yake cewa a cikin kuwa yake tuna da wa ya san kudubar da lokacin da kusu ibn sa'ida ya tsaya a kasuwar ukaz wato yayi shine har ma wasu ca suke shine farkon wanda ya fara cewa amma ba'adu tace ka kaddara cewa kai ne wa qussan fi fasahatihi wa khidabatihi cewa kai ne qusbun sa'ida al-iyadi a wajen iya wannan iya zancensa wa khidabatihi da iya kuduba wa abdul hamidi fi balagatihi wa kitabatihi ka kaddara cewa kai ne abdul hamid an gane ko ibnu muhammad wanda shine marubuci na marwan fi balagatihi a wajen balagarsa wa kitabatihi da iya rubutu wa aba amr ka kaddara cewa kai ne abu amr ibn al'ala fi qira'atihi wato a wajen wato qira'arsa wa i'rabihi da sanin i'rabi an gane ko abu amr al-basri abu amr ibn al'ala albasir yana daga cikin waɗanda suke alƙurra ta ce wa irabihi da sanin wato irabinsa wabna ƙuraibin fi riwayatihi an a arabihi ka kaddara cewa kai ne ibn ƙuraib shine abdulmalik ibn ƙuraib al'asma'i malan asma'i kenan ka kaddara cewa kai ne malan asma'i fi riwayatihi an a arabihi a wajen riwayarsa wato daga larabawan ƙauye ta ce masa a ta zunnuni ardaka imaman limihirabi wai kana zaton cewa zan yadda da kai ka zamanto limami na mihirabata ta ce yanzu za ka take cewa a ta zunnuni yanzu kana zatona ardaka cewa ni in yarda da kai imaman limihirabi ka zamanto limami na masallaci na wa husaman likirabi kana zaton cewa zan yadda da kai ka zamanto kan sakali na kube na idan aka ce kirab shine wato kube gidan takobi kenan kamar yadda yake faɗa ka anni wa rahali wal kiraba wa numriki ala yarfa'i yanzu zawa'i da niƙi-niƙi. ka anni wa rahali wal kiraba wa numriki al kirab shine gidan takobi shine yace wa husama tace masa kana zatan zan yadda ka zamanto kan sakali li kirabi wato ga kubena ta ce la wallahi wala bawwaban libabi wala asali lijirabi ta ce rantsuwa nake da ubangiji na ta ce wala bawwaban libawabi ta ce wallahi ko ɗan gadi na tsaron kohata ba za ka zamantowa ba ma miji ba eh, wala bawwaban libabi ta ce wallahi ko ɗan tsaron kofa ba za ka zamanto ba a kofar gidana ga ya can a hadisin in aka ce bawwab shine wato mai gadi kenan ɗan tsaron kofa ga ya can shine lokacin da wannan mata wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce tana kuka a gindin wani kabari manzo Allah ya ce masa ya ce mata ittaqillaha wasbiri ta ce masa ilaika anni bayan ya wuce aka ce kin san wa yake faɗa ma wannan bakar magana aka ce da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tuje gidansa shine yace walam tajid indahu bawabina shine tace wala asali jirabi tace wallahi ko sanda ta daukan burgami na ba za ka zamanto ba dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك